المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu da tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum bahatun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati was salam wanda fadilatul shaykh Fatir Rahman المبارك فوري رحمه الله تعالى يربك فيرضى متجبا daga inda muka tsaya darasi na ashirin da biyar al'utura annabawiyya zuriya gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mun karanta cewa rafa wasu wasu hobin usra al-hakimiyya an min ahwali hakim wa man ba'da zama ambaci wani abu daga cikin halaye na hakim da waɗanda suka biyo bayansa eh waɗanda suka biyo bayansa ta kasa kenan tun da an ambata mana su sama hakim kada aflaqna mun gabatar da bayani anna hakiman cewa kakan annabi hakim wato kakan annabi na biyu kenan hakim wallazi tawalla thiqayata wa rifada shine wanda ya jibinci shayar da alhazai wa rifada da saukar da alhazai da ciyar da su shayar da su da ciyar da su min bani abdi munafiq daga ƴaƴan abdu munafiq tunda ba shi kadai ba ne abdumula yana da ayaye kamar nawa akwai abdushan akwai naufal akwai mutsali sannan kuma akwai harshe waɗannan su ne guda hudu kuma suna da muhimmanci a yin cikin tarihi na min bani abdimuna ina tafalaha banu abdimuna وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما هذوك تندا suka yi sulhu tsakanin gidan abdulmunaf da abdullar wato bisa raba matsayoyi a tsakaninsu tun da dama ainihin kakansu shi ya kwato abin shi ne kusai saboda haka tun da shi ya kwato yana da 'ya'ya da yawa kun ga masu gadon kujerar suna da yawa to saboda gudun rikici shi yasa suka raba tsakanin su to kuma hakan sai ya bi zuriya duka na wa kana hakimun musira sai dai kakan annabi hakim ya kasance mawadaci ne za karafin kabirin ma'abocin daraja mai girma saboda haka yana da dukiya shine musir sannan kuma yana da ɗaukaka yana da martaba saboda yana ɗaukan nauyin da ya kamata ya ɗauka dama abin da ake son masu kuɗi su ringa yi kenan ba su ringa ma a dukiyarsu ba daga su sai ɗayansu da matarsu wannan kuskure ne ba sun fi kowa da ba ba ne Allah ta Allah ya ba su dukiya kuma ba sun fi kowa wayo ne ko ilimi da ƙarfi ba Allah ya ba su dukiya yasa aka ce akwai zakka akwai sadaka akwai kyauta duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da ake bukatar masu dukiya su ringa aiwatarwa domin su samu sassauci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma sai siyasa ta fito a fitar da makudan kuɗaɗe a kashe su a banza kuma karshe ma mutum ba zai ci ba ya dungura sannan kuma mutane sai ta dungura shi da maganganun da ba su da daɗi ai kun ga babu alheri cikin wannan Allah ya kauta na wa huwa to amma mun taba tambaya ba a cikin darasin mu da mutum ya samu kuɗi ya kasance yana taimako da mutumin da Allah zai maishe shi talaka mai tsantsan ibada wanda ya fi daraja an baka zaɓi wanda za ka zaɓa saboda idan talaka ne mai tsantsan ibada kana zuwa lahira za ta wuce kawai in ka tsaya ma kana kallo za ta mai kake kallo ne je ka kawai saboda babu wani rikici a kanka kawai za a ce je ka je ka kada ka mai tsantsan ibada amma mai kudi shi ba sai an tambaye shi ina ya samu kuma ina ya kake ina ya samu dukiyan ina ya kake to amma dai zai dauki lokaci ana masa tambayoyi sai dai zai sha wahala kuma a ka'ida mannu kishal hisabu uzziba duk wanda aka ce za a yi masa hisabi to ba za a bartar da shi zai wahala kowa ne wani hali na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har annabi yace wa amma amma hisaban yasira kamar yadda qur'ani ya ambata shine za a ce je ka an sallame ka amma in za a yi tone tone kun ga ko liman ne aka ce za a yi tone tone ba zai kai labari ba ko liman ne balle mamu saboda haka a gaban mala'iku ba mai tsallakewa kai dai Allah ya tsallakar da kai shikenan to Allah ya tsallakar da mu gaba daya to na ji an dan yi gunaguni da na yi tambaya in an baka zaɓi wanda za ka zaɓa ka zaɓi rayuwa cikin talauci da bautan Allah ba ruwanka da rigima ranar takin alkiyama ko kuma Allah ya baka arziki mai yawa amma kuma ka kasance mai taimakon addini bi ma'ana mai kiyaye dokokin Allah wanda ka fi so to wanne ya fi falala kusan malamai akan wannan sai da suka rubuta littafai saboda akwai malaman da suke ganin wanda bai da komai mai bautan Allah ya fi wancan daraja saboda wajen hisabi don garin kwakule-kwakule wai zakara ko kaza ta tono wukan yanka ta ji hausawa ko to kun gani yasa don wani lokaci garin tone-tone za a tono maka wani abu wanda ba za ka ji daɗi ba to ni kuma da sai ku juya ku ce to kai malam wanne ne ka zaɓa mu ji naka to a gaskiya inda a zamanin yanzu ne ni na zaɓi kuɗi mai yawa mai albarka da kuma da'a wa Allah to ai maganin yanzu ke Allah ya ba mu dace na'am to saboda dukiyan Hashim wato ɗaya daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa awwal man aqama sarida shine farkon wanda ya ciyar da abincin sarir lil hujjaj bi makkah a aikin haji wato ga ainihin ga alhazai a makka shine farkon wanda ya ciyar da su a tsare wato a tsare shine misali kaman a yi shinkafa da wake da miya idan ba calwa a gidansu aka yi shinkafa da wake da miya idan za a zuba masa ya ake yi mala usman ya ake zuba masa shinkafin ba calwa abincin ba calwa hala masa waje guda yake yi za a zuba shinkafan a zuba wake misali ko kuma da abin nan sai a zuba miyan ai na ke zuba miya a wajen tsakiya in akwai nama guda ɗaya ko guda biyu sai a sa masa to a wajen larabawa su wannan tsakiyan shi suke kiransa a tsare saboda kusan ya fi sauran abincin muhimmanci duk wanda ake masa wannan idan ya zo daman ya duba ya ga shinkafan zai iya tashi da ita gaba daya to ya yake gaurayawa yake yi wallahi a da da ake mana haka ba ma komawa mu ce a kara mana miya ainihin yanzu ne suka zama sakalu da duk miyan da aka zuba maka in ka gauraya za ka cinye shinkafin duka kaban naman ka kwalli biyu a ƙarshe eh idan abokinka ya zo ku raba nama wani in ya ji taku ko ya hango ya ji motsi eh sai ya kai nama saboda ba a cika cin nama da wuri ba sai daga baya bayan an ci abinci sai a shashe baki da nama amma kana jin motsi sai ka wurga nama a baki don saboda mai saboda ba za a barka kai kadai ba eh wannan shine asari shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa fadlu aisha ala sa'irin nisa ka fadlu sarid ala sa'iri ta'am darajar nana Aisha a bisa mata kamar darajar wannan asaridi ne a bisa sauran abinci kuma in aka samu waɗansu bachelor da ba su da kirki a gidan bayan an gama zuzzubawa sun san mata su suka shiga ɗaki ne kawai kowa ya riga ya san kwanonsa sai ga wani ya shigo sai ya buɗe sai ya dubi tsakiyar sai ya kwashe sai ya ɗora hakan nasa sai ya yi maza maza ya fita akwai mugayen da suka yi haka to ku nemi gafaran Allah saboda mai kun shiga haƙoƙin waɗansu Allah ya gafarta mana gaba daya na ba da wannan labari ne ba wai don nayi bane amma na san ba mamaki eh a cikin samarin mu akwai wanda suka yi haka da wanda zai bude daddauke naman yayi gaba eh kowa ya san kansa to duk da kasancewa a lokacin yaranta ne Allah ba zai kama mutum da laifi ba amma in Allah ya maka tsawon kwana ka gane kurakuran da ka yi su a can baya to sai ka nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala su ma iyaye karamanta da su wannan kenan saboda haka ciyar da abinci yana daga cikin abin da yake da muhimmanci a yinu annabi ya fala ɗaya daga cikin abin da Allah yake ba da aljanna wa mutum a ce utkulul jannata bi salamin ku shiga aljanna salun alun ba tare da matsi ba shine akwai ita musawa ciyar da abinci musamman ga marasa galihu saboda haka yin akwai wani tsoho ko wata tsohuwa musamman waɗanda ba su da kowa to ka ɗauki nauyin irin wannan abincin da za a sa musu dai da safe ko da rana ko da daddare ba a kanka yake ba ko ba ka san albarkan da za ka samu ba dalilin haka to balle kuma 'yan uwa a famili guda ana iya samu wata sai a samu ba ta da gata ko da dangantaka tsakaninku da nisa ka ɗauko ta ka zo ka ba ta ɗaki a gidanka ko da ko mutane za su zo suna zargin ka maye ne ko kaza sun kun san wani lokaci haka sai fitina ta kunno kuma eh ko da tsohuwa ce ka zo kana gaishe ta kana abin nan sai wani ya ce menene alakan su me yasa ya ɗauko ta anya yana da gaskiya kuwa sai ga an kawo ta fitina kai kuma kana abu domin Allah Allah ya sauwake وهو أول من أطعم الصريد للحجاج بمكة shine farkon wanda ya ciyar da irin wannan abinci da alhazai a makka wa kana ismuhu amru asalin sunansa amru ya sake kawo mana ne ya maimaita hashim ba yace fa ma summiya hashiman ba a kira shi da suna hashim ba illa li hashmihi al-khubza sai don saboda yadda yake hada gurasa lafiyayyar gurasa ga alhazan da suka zo saboda kamar a ce misali mutum bako ne ya zo azare kullum da safe idan zai karya sai a haɗa masa da masan shinkafa da miyan nama baja-baja a kawo bakon kullum har ya tafi to kaga wata ranar ya zo sai ya kara kwana biyu ya yi kari saboda duk wanda aka zo aka ce an haɗa masa irin wannan ai an kure abinda za a kure to shi ya yi haka wa alhazai kun ga wannan ya gwada abincin da ya bayar ya ba da mai abin da yake so mai yawa ma ka bincika za ka samu a gidansa ba shi yake ce ba wannan yana daga cikin fassara lantana lulubin rahata tunfiku min ma tuhibbun wa ma tunfiku min shay'in fa inna allaha bihi alim ba za ku samu aljanna ba sai kun ba da abin da kuke so eh ba za ku taba samun aljanna ba sai kun ba da abin da kuke so na'am وهو أول من سن الرحلتين لقريش to ga wani tarihi kuma shine farkon wanda ya sunnanta manya-manyan tafiye-tafiye guda biyu da Qurayshawa wanda Alkur'ani ya ambata cikin li'ilafi rihilatu shita tafiya a lokacin sanyi wasaifi da tafiya a lokacin zafi ko lokacin bazara wa fihi yaqulu sha'ir saboda wannan ne ma wani mawakin laraba yake masa kirari yace amrul ladhi hakama sarida liqaumihi qaumun bi makkah musnitina ijahum sunnat ilayhi ar-rihlatan qilahuma سفر الشتاء ورحلة الأصياف أمر يتي أمر واتو هاشم كنا to kun ga ainihin wato in ka ji an kira wani hashimu to ya kamata a samu ainihin sunansa kenan tunda hashimu kamar lakabi ne yace allazi hashama sarida yace shine wanda ya hada lafiyayyen abinci li qaumihi ga mutanensa qaumun mutanen da bi makkata suke zuwa binnin makka musnitina waɗanda suke tsananin fari ijafin wanda suke cikin rama amma sai ya ba su abinci lafiyayye saboda hakan suka zo aikin haji ko suka zo umran suka koma sai mutanen su su ce wani irin abinci kuka samu me kuka samu ai duk wanda ya gane makka da madina idan mutum ya tafi baya da bai da jiki haka to za a gan shi ya dawo mulmul duk wanda ya tafi zai dawo mulmul in ga mutum ya je ya dawo kaman zai faɗi to wannan yana da problem ne tun da yanka je can abincin da ba ka ce a gidanka shine za ka samu a can ko wanda gwamnati take bayarwa duk da kasancewa cikin kudaden mutane ne ake fitarwa a zuwa tsaye ko abincin da gwamnati take bayarwa ko a wannan shekara misali da safe za a kawo maka buredi da farfesu ko na kifi ko na kaza ko kuma farfesu naman rakumi za ka yi ta haɗe naman rakumi baka sani ba sai dai wani yakan gane lokacin da cikinsa yake rikicewa saboda in kana yawancin naman rakumi wani cikinsa yana rikicewa yakan sa shi hutu sai ka hada da fulajin yau idan sun kawo buredi da farfesu to washe gari za su kawo maka biredi da madara za su kawo maka jubnu wanda za ka sa a cikin biredi za su kawo maka zuma wanda za ka sa a cikin biredi idan kana so ko in baka son zuma za su kawo maka reguwa an san reguwa ko a tambayi tsofi za su yi bayani za su maka bayani eh wato wanda ake shafa shi a cikin biredi ko ka sa buluban ko ka sa zuma ko ka sa reguwa ko ka sa farawila wani abincin safe ne sannan kuma yau in an baka kwai guda biyu gobe ma gobe ba za a baka ba za a tsallake jibi za a sake baka kwai guda biyu kowace rana da nan ba a jikinsa cewa karka bar shi ya kai lokaci kaza don ya kai lokaci kaza zai baki amma wani abin mamaki sai ka samu wata tsohuwa wai tana tarawa za ta kawo majikokinta eh haka aka ba da labari wata tsohuwa daga alamari daga alamari ne ko daga ina ne to abincin rana za su ba da jalof da nama a ciki naman ya kai dunkulen hannuna zai yi wahala kaga an ba da abinci nama bai kai dunkulen hannu ba sawa'un na kaza ne ko na rakumi da daddare za a kawo maka tuwon taimo ko tuwon shinkafa tare da miya shi din ma da nama a ciki wannan kai kwana 25 sawa'un a makka ne ko a madina abincin da za a ringa baka kenan ka tafi aikin hajji har ka dawo to me zai hana mutum ya yi kiba wannan a gidanka ne za ka samu wannan ai sai manyan masu kudi sannan kuma waɗanda su suka waye in an kawo maka abincin da ba za ka iya ci ba za ka je ka saya in ko za ka saya abinci zai yi wahala a ce za ka waye gari baka ci nama ba mun yi bayani ko kyauta ne ko na sabil ne in dai za su baka abincin sabil sai ka samu da nama a ciki ko su kutum ɗin kaza ko rabin kaza ko shinkafa wanda za a gayyace ka a yayyanka naman shinkafan a baza a haɗa da ganye a ce maka bismillah wani in ya ci ba zai iya tashi ba to kaga dole a san samu canji eh to shine abin da ake magana kenan wannan da yana karantar da mu cewa wato idan mutum zai bayar ya bada abu mai kyau eh ya bada abu mai kyau wanda za a ji dadin sa na'am amru shi wannan hakim din nan shine amru alladhi hashama sarid li qaumihi wanda ya hada abincin sarid ga mutanensa ko kuma kaumun mutane mahajjata bi makka wanda suke zuwa birnin makka musnitina wanda suke cikin tsanani ijafun wanda suke cikin rama qur'ani ya ambaci ijafun sunnat ilaihi rihlatan manya manyan tafiya guda biyu na larabawa na fatauci na kasuwanci an jingina zuwa gare shi kilahuma safar shita tafiya a lokacin tsananin sanyi wa rihlatul asyafi da tafiya a lokacin zafi al'asiyaf jam'i ne na sa'if shi ne al'asiyaf shi ne wanda al'ur'ani ya ambata li ilafi ƙuraishin ilafihim kaga li ilafi ƙuraishin saboda sabawan ƙuraishawa ilafihim sabawan su rihlata shita'i wa saifi tafiyan lokacin sanyi da lokacin zafi saboda haka waɗannan lokatai guda biyu suke yin fatauci shi yasa aka ce shi ya bude wa mutanensa kofa na tattalin arziki domin ya inganta musu tattalin arziki daman shugaba na kwarai haka yake na wa min hadisihi yana daga cikin labarinsa har ila yau wato kakan annabi hashim annahu kharaja ila sham tajiran wato ya fita zuwa kasan sham a matsayin fatake ko kuma mai harkan kasuwanci falamma kalimal madina lokacin da ya je birnin madina kun san a ka'ida duk wanda zai tafi sham sai ya bi ta madina sannan ya je sham idan fataken suka je sai sun dawo ta madina wannan shi ya haifar da yakin badar yakin badar wanda annabi ya a shekara ta biyu bayan hijira kamar yadda za mu samu nan gaba To lokacin da Hashim ya je birnin Madina ya yada zango, ta zawaja Salma binta Amru sai ya auri Salma diyar Amru, wanda yake ahli bani abdi Adi ibn Najjar, wato ɗaya daga cikin ‘ya'yan Adi ibn Najjar, sai dai Adi ibn Najjar wato ƙabilan banun najjar ƙabilan al'ausu wal khazarat da suke zaune a birnin madina a can baya idan mun koma an mana bayanin cewa su silsilan zuriyansu yana tafiya ne zuwa ga ɗaya daga cikin ‘ya'yan annabi ismail alaihissalam wanda ake kiransa na ba saboda haka a darasinmu na jiya mun karanta layin mahaifin manzon Allah wajen iyayensa maza su kuma sun kare ne a kaida shi ma ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi Ismail ne alaihi salam saboda haka can baya an fala mana annabi Ismail yana da 'ya'ya da yawa amma guda biyu ne ake kyautata zaton zuriyarsu sun bazo a jaziratul arab kun ga kenan wannan ya gwada da mutanen makka da mutanen madina tushensu ɗaya ne tushensu ɗaya ne amma saboda fantsamin zuriyan da yawansu da fashewansu to shi ne suka babbazu kamar yadda makaranta a baya daga nan ne fa za ku fahimci cewa inda aka fara samun alaƙa mai ƙarfi tsakanin zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta wajen mahaifansa da kuma zuriyansa ta wajen mahaifiyarsa tun da hakim ya je ya auri balarabiya kuma haka Allah ya kaddara ya auri balarabiyar madina daga kabilan banin najiya shi ba zai wuce kasuwanci ne ya ce to idan ya dawo zai ɗauke ta ya mayar da ita makka ya haɗa ta da sauran mata to sai Allah ta'ala bai kaddara ba wa kama inda ha ya zauna a wajenta ya huta da yake so kasuwancin sukan fita sukan kai wata guda wajen tafiya wata guda wajen dawowa to makaraja ila sham sannan ya fita ya tafi sha wa hiya inda ahliha tana wajen iyalanta kad hamalat bi abdul muttalib lokacin yan kwanaki na angwanci yake ta dauki cikin daya daga cikin ƴaƴansa abdul muttalib saboda wannan zama da suka yi to sai dai bari mu gajarta فمات هاشم بجدة من أرض فلسطين هاشم ana kyauta zaton ya je fatauci na kasuwanci amma sai ya je akwai wani yaki ya ce bari ya je ya taimaka a gaza wannan gazan nan da kuke ji a ƙasan falastinawa saboda haka ainihin falastin daman ƙasan da annabi ibrahim a.s. ya zauna kenan kwanakin baya na yi bayani duk da kasancewa fitar da bayanin waɗansu ne ba sani ba amma bai shafi security ba kai dai kawai Allah ya ɗaukaka addinin musulunci ya kaskantar da kafirai ya sa musulmi su gane karantarwar musulunci su ɗauki karantarwar musulunci eh yahudawa ba za su taɓa barin wannan falastin din ba tunda su ma suna gadaran annabi ibrahim kakansu ne kuma a wajen ya zauna har ya kafa gwamnati har lokacin da ya zo ya ɗauko mahaifiyar annabi Ismail da annabi Ismail ɗin ya kawo su barka da izinin Allah domin saboda zuriyar su daɗa bazuwa yahudawan kabi silsilar su kakansu annabi ibrahim ne su ma larabawan adananiyun idan ka bi silsilar su kakansu annabi ibrahim ne amma yun idan ka bi silkilansu mutanen yemen da yemen da ɓangaren siriya mun karanta layukan da suka biyo adu wa samud da mutanen saba to Allah ce muke mu tarihin wani na shiga cikin juna to wannan yaƙi da ya tafi gaza a ƙasan falastin a wajen Allah ya karbi ransa wa waladat imra'atuhu Salma shine matarsa Salma ta binnin Madina sai ta haifi Abdul Muttalib ta haifa masa Abdul Muttalib sana shekara ta 497 miladiyya miladiyya ta Annabi Isa alaihi salam tana da shekara 400 da ainihin 97 497 a lokacin aka haifi abdulmuttalib abdulmuttalib shine kakan annabi kakan annabi na farko baban mahaifinsa kenan kakansa na farko duk da kasancewa abdulmuttalib ba asalin sunansa ba kenan domin ita da ta haife shi tunda mahaifinsa baya kusa wasammatu shaiba sai ta kira shi shaiba shaiba lishaibatin kanat fi ra'sihi saboda kurkura dan kadan da ya bayyana a kansa an haife shi da kurkura wanda aka haife shi da hakori kuma sai a kira shi duk wani lokaci akan haifi yaro da hakori an ce yana daga cikin karama na Imam Malik wallahu alamu ban sani ba ko labarin ya tabbata ko yaya Imam Malik ya ke karaya ya kai uku a cikin mahaifiyarsa kafin a haife shi eh duk wanda ya shekara uku kuwa za a haife shi za a haife shi da hakwaransa sai ga an haifi yaro ga shi yaro jinjiri ne amma sai ga yana kama da wani kakansa hatta tattarewan fiska ne dole su mutanen mu sai su ce wannan anya ba aljani ba ne sai a fara wani camfe-camfe amma tabbas watanni tara shine watannin da wato ciki yake yi amma yana iya wuce haka yana iya wuce haka saboda haka ba abin mamaki ba ne na'am saboda haka shi wannan da aka haife shi da ɗan hurhuran nan a kansa saboda wani bakon abu ne sai ta ce shaiba ta kira shi shaiba waja'alat turabi ta kasance tana tarbiyyantar da shi fi baiti abiha fi yathriba a gidan babanta a yasriba yasriba din nan tsohon suna na birnin madina kenan ya ahala yasriba la muqama lakum farji'u wanda annabi yayi hijira sai ya canza wa yasriba suna ta koma madina saboda yasriba suna ce kaman abin zargi ne eh wani ne kawai ya je ya jefa haka kun san ana samun wani gari haka bariki bariki duk wanda ya sata ya gudu garin duk wanda ya abin kunya ya gudu garin duk wanda sai ga gari ya tashi in ka je wani waje ana tambayar ka daga ina kake to in masu mutunci ne sai kai kaffa kaffa ba za ka faɗi sunan wancan gari ba saboda me saboda ya kahara da yawan karuwai da yawan wanda suka yi tawaye ma iyayensu ko wani abu makamacin wannan to shi yasa aka ce ya siriba din ba suna mai abin nan bane annabi ya canza da almadina walam yaqur bihi ahadun min qutratihi bi makka aka ce ana kyauta zaton duk dangin sa babu wanda ya san da wannan yaro domin saboda me tafiya tsakanin makka da madina a lokacin kilomita wajen 500 ne kilomita 500 kwanakin da yawa lokacin da ya zo ya yi aurensa su mutanen gida ba su sani ba ga matarsa har ya yi kwana biyu da ita to ga shi ta samu ciki har ta haihu shi kuma daga can ya wuce ya tafi yaki bai dawo ba yasa ita kawai sai ta ɗauki ɗawainiyan ɗanta na'am wa kana li hashim arba'atu banina hashim yana da 'ya'ya sun kai hudu don kafin ya samu shaiba shi abdulmuttalib din ko da yake yana da kyau mai bayani a daidai wannan gaba me yasa aka kira shi abdulmuttalib za mu samu a gaba don kar mutum ya rikice eh kar a rikice ita ta haifi yaro ta sa masa shaiba to ɗaya daga cikin bafanninsa yana zaune a makka sai labari ya zo ya bazu kuma daman haka ne domin duk abin da aka yi shi a wani waje a wancan lokaci babu telefon babu telegram babu menene ba za ka samu labari ba sai bayan kwana da kwanaki saboda masu kaiwa da komowa kamar yadda aka taba samun maganan ganin wata mutanen makka ran da suka ga wata daban mutanen sham ran da suka ga wata daban wani bako ya je ya ce mu ranar kaza muka gani abdullahi dan abbas ya ce a mu washi gari muka ga wata saboda tsakaninsu da nisa sai ya kasance ɗaukan azuminsu daban sallansu ma sai ta zamo daban ka kurasana min andalo kamar yadda mai muktasar ya ce a samu ainihin kadada ka kurasana min andalo wannan kenan to lokacin da ya ji labari sai ce bari ya je aka ce tabbas ɗan uwanka ya auri 'yar madina kuma har ya ɗan kwana biyu kafin ya wuce kuma ta ɗauki ciki ta haifi yaro ya ce to wata rana zai je lokacin da yaro ya girma amma bai balaga ba shi ne sai shi almuttalib sai ya kama hanya sai ya tafi yana zuwa madina yana tambayan yaron sai aka kawo masa yaron yana gani sai ya ga yaro yana kama da ubansa da ɗan uwansa wanda suke gwale gwale shi ne sai ya rungume shi daga wajen ya ce haura kumi yaro ya ce ba zan haura kumi ba ya ce akwai mahaifiyata shi saboda mahaifiyarsa ya sani shi bai san babansa ba mahaifiyarsa ya sani sai ya ce to a yi magana da mahaifiyar ya ce ka nemi izinin mahaifiyata domin saboda ita ta rike ni ta yi kaza to inda a tsarin shari'ar musulunci ne idan ya zo tun da baffan yaro ne yana son ya ɗauki yaro haka ne ko? eh tun da baffan yaro ne ɗan ɗan uwansa ne to idan uwan ta ga dama za ta iya ce ɗawainiyar da ta yi tun daga ɗaukan ciki har ya zuwa lokacin da yaron ya kawo haka za ta yi bil kaza a biya ta shi ne tsari to shine aka yi magana wa mahaifiyar sai ta amince amma da farko sai ta yarda sai ya ce ina so in faɗa miki mahaifinsa mutum ne mai daraja yana da kima akwai abubuwan ɗawainiya na shugabanci da ya bari kuma ina ganin wannan yaro ga dukkan alamu shi zai gaji mahaifinsa sai ta ce a inda haka ne ya tafi birnin makka shi ne ya ɗauko shi a kuturin rakumi yana zuwa a sai mutane suna ganin yaro yana kama da ɗan uwan wanda ya ɗauko yaro to su ba sa son su tambayi sunansa suka ce a a kowa in yaje yana ba da labari sai ce ni na ga na ga almuttalib da wani abd da wani da wani bawansa suna tafiya amma dai na ga suna kama to wannan abdul muttalib din daga nan da suka bashi shikenan sai sunansa ya bi abdul muttalib shi yasa asalin sunan kakan annabi na farko shaiba sai ya bata ina fata an gane abinda za a faɗa mana gaba kenan na'am wa kana li hakim arba'atu banin hakim yana da yaya guda hudu wa hum asad wa abu saif wa nadla wa abdul muttalib wa kamsu bana kun ga abdul muttalib shine aka haife shi a madina duk sauran su suna makka wa kamsu banat kuma yana da yaya mata guda biyar وهن عكفة وكالدة وضعيفة ورقية وجنة سنة يا أنت ماتا to tunda mun kawo bayanin Hashim to bari mu sauko ƙasa bisa ɗansa Abdul Muttalib tunda muna son mu ta saukowa ne har mu zo kan manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdul Muttalib kad alimna mimma sabaqa mala ya ce mun sani daga abin da ya gabata annasiqa ya tawarrifa da lalle kayar da alhazai da ciyar da su ba da hashim bayan ainihin mutuwan hashim sarat ila akihi almuttalib ya koma hannun dan uwansa almuttalib bin abdi munawa wa kana sharifan muta'a shi ma almuttalib wato ya kasance mai daraja ne wanda ake masa da'a da fadlin fi qaumi yana da daraja cikin mutanensa kanat quraishun quraishawa sun kasance tusammihi al-fayyad suna kiransa fayyad mai ambaliya al-muttalib suna kiransa mai ambaliya li sakhaihi saboda yawan kyautansa da wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance mai yawan kyauta saboda zuriyansu masu yawan kyauta ne wata rana an ba da jallabiya ma annabi da yazo sallah bayan ya yi sallah da ita sai wani sahabi ya ce wannan jallabiya ta mun kyau wannan riga ta mun kyau sai manzo Allah ce kana so ne ya ce eh ina so ya ce to jirani ya shiga ya je tube sabon kayan ya kawo masa ya ce je ka sai wasu sahabbai suka tare shi suka ce ina wannan da ya rigan annabi ne wato ka tambaye shi ko yana son abinsa amma ka zo ka takura shi ka san idan ka roƙe shi ba zai hana ba to wani limami ne za a roƙe shi ya bayar eh wani malami ne mai karatu za a roƙe shi ya bayar saboda na ga wani ashkala na kaya ya bani sha'awa kwarai da gaske eh to kaga mu ba za mu iya ba eh ba za mu iya ba waɗanda za su iya ba su da yawa to Allah ya sa mu dace dalilin da ya sa waɗanda suke ganin kaman kyauta ana gada akan gaji kyauta kamar yadda ake gadon ruwa Allah ya sauwake na'am kanat quraishun tusammihi al-fayyad li sakha'i walamma sara shayba abdul muttalib lokacin da abdul muttalib shayba ya zama wasifan ya girma shine wasifan aw fawqa zalika ko ya wuce haka kamar ibnu sab'i sinin dan shekara bakwai aw samaniya sinin ko ɗan shekara takwas sami abihil muttalib sai al-muttalib ya ji labarin cewa ɗan uwansa ya yi aure kuma yaro an haifi yaro yaro ya girma labarin da ya na baku farahala fi talabihi saboda haka sai ya tafi binnin madina domin bincike falamma ra'ahu lokacin da ya ganshi fadat aina sai idanunsa suka zubar da hawaye saboda ya ga exactly dan uwansa wa dammahu ya rungume shi wa ardafahu ala rahilati ya daura shi bisa kutire raƙuminsa famtana'a yaro kuwa ya zamo yace ba zai bi shi ba yace ba zai bi baffansa ba saboda bai san shi ba yace hatta ta'zana lahu ummu yace sai mahaifiyarsa ta masa izini domin ita ya sani fa sa'alaha al-muttalib shine al-muttalib yaje ya roke ta an tursilahuma yana son ta sake wannan yaro tare da shi tun da shi baffansa ne fam tana a tsaitaki kuma saboda tana da haƙƙi eh tana da haƙƙi faƙala sai ya ce innama yamdi ila mulki abi yana son ya rarrashe ta kuma abin da ya fala haka ne gaskiya ne domin saboda abin da Allah ya kaddara ne zai faru a gaba ya ce yaro fa zai je ya riƙe mulkin mahaifinsa ne wa ila haramin la kuma zai tafi harami ne na Allah domin birnin madina ba harami ba ne ba harami ne kamar makka ba da bambanci annabi ya yi addu'a ne wa birnin madina amma birnin makka kaga harami ne tun farko haraman aminan wa yi takattafin nasu min haulihim shi wannan tuntunin amma sai da manzo Allah ya zo madina tukuna sannan ya roka kamar yadda annabi ibrahim ya roka wa makka haka manzon Allah ya roka wa birnin madina yana nan hadisai waɗanda suka inganta akan haka suna nan da yawa na'am fa'azinat la ita kuma sai hankalinta ya kwanta sai ta baki izini fa kalima bihi makka murdifahu ala ba'iri yazo da ke binnin makka yana bayansa a bisa rakuminsa wa qala an-nasu hadha abdul muttalib mutane suka ce wannan abdul muttalib ne tun kafin ma su ji bayani wa qala wai hakum yace kai tonku innama huwa ibnu akhi hakim yace dan dan uwana ne hakim wanda aka haife shi a binnin madina yanzu naje na dauko shi na dawo da shi makka fa qama indahu hatta tara'ra wato ya ainihin zauna a wajen sa har sai da ya girma in ka ji an ce tara'ra shine kiwon dan adam eh tara'ra fi nawahi almanzili asaqu minha mithlu saqina amatin wa sha'ru minha mithlu habbil fulfuli ثم إن المطلب هلك سألنا سيبا فالناس شيكما شما سيبا الدنيا بردمان أولين ده أكي كذا سردمان من أرض اليمن أكسا يمن فولى بعده عبد المطلب وتن ده يرجع يجرما sai Abdul Muttalib ya karbi duk jagorancin da babban sai yake yi to amma bakar kumanta Abdul Muttalib wato ibnu abdi manaf ne hashim ibnu abdi manaf ne kun ga su biyu babansu daya abdushams ibnu abdi manaf ne akwai naufal ibnu abdi manaf ne saboda haka abdulmuttalib ya karbi abinda mahaifinsa da ɗaya baffansa suka rike amma akwai sauran bafanninsa guda biyu suna nan da rai to wannan shugabanci da aka sake masa sai ɗaya daga cikinsu ya ce bai yadda ba ya ce bari ya tattaro tun da yara ne kawai ana samun haka za ga mutane sun fito wansu ɗaya ubansu ɗaya wannan yana da dukiya wannan mai yiwa yana da dukiya kowannensu yana da 'ya'ya yana da iyalai sai Allah ya rasuwa malaya sai ɗayan ya zo ya tattara komai ya rike kamar yana son zai ajiye a wajensa saboda idan yaran 'yan uwansa wato ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ɗin nan sun girma ya ba su kayansu amma sai ka samu ba haka ba ne duk abin da ubansu ya yi da sunansa zai canza ya mayar sunansa saboda zalunci ya cinye gona ya cinye shanu ya mamaye raƙuma da gidaje da komai sai ya mamaye bisa zalunci kaman kuskuren da ake samu ne a ce gida gakin nan babban wa sai ya zauna a gida ba a raba galo ba sauran kanne duk sun zo sun fiffita sun yi gidajensu a wurare daban-daban shi kuma ya zauna a gidan da matansa da komai ya mamaye idan ya rasu shi ma babban ɗansa ku tabbatar babban ɗansa zai yi rikici da babbanunsa ko ba ka ba ne ko ma idan duka sun rasu to ‘ya'yansu za su zo suna rigima wani kuma sai a samu ba ƴaƴayensa bane ma jikokinsa ne suke claiming din haƙƙin kakansu sannan haƙƙin babansu sannan nasu ya sa shari'a ta ce a raba gado Allah ya riga ya faɗa nasiban mafruda matukan an kauce masa to za a shiga cikin fitina Allah ya kyauta to akwai baffanu guda biyu na wannan bawan Allah za su zo su yi rigima shi yasa na dan kawo bayani anan na'am fa walla ba'dahu Abdul Muttalib sai Abdul Muttalib ya karbi komai fa qama liqaumihi ma kana aba'uhu yuqimuna liqaumihim ya tsayar wa mutanensa abinda iyayensa suka kasance suna yi wa sharufa fi qaumihi sharafan ya samu daraja da daukaka cikin mutanensa wanda aka ce lam yablughu ahadun min abaihi abinda ma tarihi yake magana darajar da ya samu da martaba kakanninsa iyayensa ma ba samu wannan ba amma kun ga a dalilin su ne shi yasa na baya yakan zo ya fi na gaba za ga wani malami ne mai yiwa ya kace abinda ya karanta kawai muktasar khalil ko kuma risala sai Allah ya kawo ɗansa sai ka samu ya karanta mudawwana ya karanta muktasar har ma ya karanta waɗansu alfiƙihul muƙarar eh kaga wannan automatically ya fi mahaifinsa karatu amma wa ya bude masa kofa wa ya dora ki akan hanya za ka samu wani shi kuma mahaifi ne duk dukiyansa da ake lissafi ba ta wuce miliyan goma ba sai Allah ya kawo ɗansa wanda shi kuma zai zai mallaki miliyan ɗari saboda haka wanda ya mallaki miliyan ɗari inda sunansa zai je kai ka san mai miliyan goma sunansa bai je wajen ba eh akwai bambanci to haka ne kawai wannan hukunci ne na Allah yadda ya ga dama yake yi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un na'am wa ahabbahu qaumu mutanansa suka kaunace shi wa azuma qataruhu fihim matsayinsa yayi girma a cikin su kuma duk waɗannan abubuwa Allah tabaraka wa ta'ala yayi ne domin shimfidan ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don kar mu rinka mantawa da wannan kar mu manta da wannan to shi yasa duk lokacin da ka zo kace za ka yi fada da su tunda akwai kaddaran Allah a gaba irin wannan ka ce za ka yi faɗa to Allah ba zai barka ba kai za ka ji kunya da kanka walamma mata al-muttalib lokacin da al-muttalib ya bar duniya wa saba naufal sai dan uwansa naufal sai ya zabura ala arkahi abdul muttalib yace abinda abdul muttalib ya mamaye da nasa da na dan uwansa wanda ya riga shi mutuwa yace duka shi zai rike manta alhali an karkasa musu abin kowa akwai gidan da aka bashi abu kaza idan ya mutu ƴaƴansa ne za su gada ba dan uwansa ba tunda su ma suna da nasu daban in aka ce arka shine abubuwan da suka mallaka wanda ya shafi sarauta ya shafi mulki ya shafi dukiya shine ake kiransa arka anan lamba ta biyu me yace mutamallikatuhu min baitin wa usasin wa khilafa da shi ya fasara ƙasa fa gadibahu iyaha wannan ya ɓata masa rai ya ce ya bakwansa zai yi irin wannan zalunci yaya zai musu irin wannan zalunci fa sa'ala rijalan min quraishin saboda haka shi abdul muttalib sai ya je ya roki waɗansu mutane cikin quraishawa an nusrata ala ammi ya ce su taimake shi bisa baffansa faƙalula suka ce ba zai yi ba lanat kulu bai na kawo bai na amme mu ba za mu shiga tsakaninka da tsakanin baffanka ba to ko a zamanin yanzu ana samun haka wani ya kawo maka kara zai ce baffansa kaza da kaza za ka ce a tun da baffanka ne ni ba zan shiga ba shi tsakani da Allah ne haka wani kuma in ka je ka faɗa masa zai ce waye baffanka in ka ce shi ne honorable alhaji wani zai ce camfi wannan ya fi ƙarfinmu ɗaya saboda kuma ya fi ƙarfinsa ba zai iya faɗa da shi ba ana samun haka ko ba samun haka ɗaya shi wancan na farko da ya ce a'a shi ba ya son ya shiga rikicin dangantaka ne saboda rai zai ɓaci tun da bakwa ne ai yana da matsayi amma dai bai kamata a ce ya yi haka ba amma dai shi ba zai shiga ba to kaga da sauki akan wanda shi tsoro ya ji shi tsoro ya ji ni yanzu an samu wanda yake da karfi to sai ya taka wanda ya ga dama ya taka shi sai dai kawai karshe shi kuma Allah ya sa mala'iku su take shi zaman duniyan haka take shine suka ce a'a to sai abin ya dame shi ya zo ya yi fada da bakwansa ba zai yi ba ya nemi taimakon manya sun ce ba za su shiga ba fakata bai da akwalihi min banin najjar abu ya tan ya tajidduhum kawai da ya zauna yana tunani fakata ba sai ya rubuta takadda ila akwalihi zuwa ga kawunayensa min banin najjar daga kabilan banun najjar abu ya tan ya rubuta musu waɗansu baituka ya tajidduhum yana neman gudumawansu mutanen yana kenan eh mutanen madina abdulmuttalif ba muke magana shaiba sai yace mutanen madina su zo su taimake shi da su kuma da aka je aka karanta musu sai hankalinsu ya tashi ya yaro za a yi masa haka ina bakwanunsa to ɗaya daga cikin bakwanunsa ne ma ya taka su ina sauran mutane shine wasu suka ce a ji a kwato masa haƙƙi daga cikin kawunayensa wasu suka ce a a makka ne ba a fada a makka sai aka samu wani sai ya ce ya ce ko makka ne ya ce zalunci ne ko cikin ɗakin kaba ne ba zai goyi bayan zalunci ba to faɗin haka da ya yi sai wasu daga cikin abin da suka ce muna goyon bayan ka ya ce to mu shirya lokaci kaza mu kama hanya mu tafi makka ko ta ware ko ta waraye ya ce tun da zalunci ne kusan ana samun irin wannan in aka samu jarumi ya miƙe to zai samu magoya baya amma ba a samu jarumin da ya taki ba kawai sai mutane su fara ba zuciyarsu yana damin su amma ba yadda suka iya shine kawai sai ya ɗauko tawaga yana zuwa taron taron taron sai da ya zo birnin makka yana zuwa maka ya ce a sanar da ɗansu ɗan ƴar uwarsu ga su sun zo makka za su kwata masa hakinsa shi kuma sai ya fito ya ce to su fara sauka a gidansu sai shi shugaban tawaga ya ce ya ba maganan sauka ya ce in ba mun kwata maka haƙƙin kan nan ba ba maganan zama dun ba zama ya kawo mu ba shi ne ya tambaya ya ce ina ne gidan naufal a cikin birnin makka wanda yake baffa ne na abdul muttalib shi kakan annabi na farko aka ce ga gidansa daidai bai same shi a gida ba yana ina aka ce yana nan cikin ɗakin kaba inda manyan mutane suke zama ya ce mutanensa ku zo mu je mu same su yana zuwa shi ne tambaye wane ne naufal wane ne naufal bin abdimanaf aka ce gashi ya ce to ni ne wane ɗan wane daga birnin madina kuma kawun ɗan ɗan uwanka ya ce ka zalunce shi ka mayar masa da kayansa ka zalunce shi ka mayar masa da kayansa to yadda ya gansu sun taso kuma a gaban manyan mutane ya ce na mayar ya ce manyan mutanen da suke wajen ya ce ku shaida suka ce mun shaida sannan sai ya ajiye abin nan ɗinsa ya yi ɗawafi ga dakin kafa sannan ya je gidan ɗan yarwo su kenan ko eh to kun ga yadda Allah yake yin abubuwa kenan duk mutumin da kake ganin sa yana da rauni kace zaka zalunce shi baka san a gaba me zai zama ba ko kishiyoyi wani lokaci ana samun matsala irin wannan kaga kishiya ta yi mugunta ma ɗan kishiya ta rankwashe shi ta hana shi abinci yadda ya kamata ta takura shi to wanda yake wulakantawa a gidan wata rana a kwana a tashi sai a samu shi yake rike da gidanka kaf gaba daya to ya zaki yi kullum ya je gaishe ki sai wannan muguntan ya faɗo ranki ko kuma in kika je zaki nemi wani abu tunda ba yadda kika iya kina ganin kin ɗauka ‘ya'yanki ne za su zamo fitattu sai Allah ya kaskantar da su waɗanda ake gani wulakantattu kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya daga su wannan sau da dama yana faruwa to kun ji to wannan abin da ya faru sai ya kasance abdulmuttalib ya ƙara masa daraja to shi yasa kaga a yanzu mutum yana so ya ya abin nan ya samu abin da zai ɗan taimake shi yanzu a wannan zamani in kana son ka yi barazana ka samu kuɗi mai ɗan karen yawa kowa yana tsoronka eh amma kaga an musulunci ne kuɗi mai albarka ko waɗansu ka ce dalilin da ya sa abdulmuttalib da ya duba ya gani ya ga duk sauran 'yan uwansa 'ya'yan muttalib ba su da ƙarfi 'yan uwansa ba su da ƙarfi damar shi ne ɗan fitaccen babbansu ya zo ya taka yanzu kuma kawunsa ya zo ya taimaka an abin nan sai ya ce idan Allah ya ba shi ‘ya'ya maza guda goma ya ce to ya yi alwashi ya yi alkawari zai yanka ɗaya kamar yadda babban kakansu annabi ibrahim ya yi niyan yanka annabi ismail wasu suka ce wannan shi ne dalili kuma sai Allah ya ba shi ‘ya'ya goma sha bayan an yi wannan sai Allah ya bashi ƴaƴa goma sha dukansu mazaje ne don abin da ya faɗa mazaje saboda mazaje kana da ƴaƴa aka ce waɗannan katti guda bakwai ko takwas ƴaƴanka ne kana gani akwai wanda zai zungure ka ai ba wanda zai taba ka saboda in aka samu wani murjejin ɗanka in ya zo kawai ido in ya gwada ma wanda ya zungure ka kawai ido ma kawai ya yi ki eh wannan fa ya sa larabawa da yawa ko da ke ba larabawa ba kowa ma yake son a ce yana da 'ya'ya maza da yawa haka wasu kuma suka ce akwai wani dalili don wannan abin da ya faru ya girgiza shi yana cikin zuciyarsa sai lokacin da aka zo aka yi rashin ruwa a birnin makka da aka yi rashin ruwa a birnin makka saboda rijiyar zanzam jurhum da za su fita a can baya mun karanta lokacin da za su fita so ka ga an fi ƙarfinsu a birnin makka za su fita sai suka ce bari su toshe rijiyar zanzan mun karanta tarihin a baya suka toshe aka yi ta nema ba a samu ba to haƙura aka yi a lokacin akwai wahalar ruwa a birnin makka sai ce ya Allah ka kawo mana mafita ya Allah ka kawo mana mafita aka ce sai da mafarki ya kai sau hudu na ƙarshensa ya ce zo in gwada maka inda rijiyar zanzan mai a cikin mafarki yana kama hannunsa sai ya kai shi ya ce a nan ne rijiyar zanzan take ka sa a tone ana tonewa ko sai aka samu duk tarkacen da jurkun suka sa a cikin rijiyar zanzan sai ga rijiyar zanzan sai sauran sai suka ce ba su yadda ba saboda in ka mallaki ka rike wannan rijiyar zanzan ka riga ka mallaki makka ka kaf gaba daya suka ce ba su yadda ba shi kuma baya da wanda za su taimake shi shine yana kwanci a cikin ɗaki ya ce ya Allah in ka bani mazaje ɗai ɗai har guda goma to na yi alwashi zan yanka guda daya da rasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh